أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon sallatar wannan sallah ta asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladar da ke ciki kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa gwiwar mu akai a yau muna safiyar Laraba 27 ga watan Sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatunmu jeren darasinmu na ramadan har yanzu dai muna cikin bayanin babobi ko ƙofofi na alheri mana ayyuka da za su taimaka ma bayi musamman samun ribatar wannan ramadan domin kwasar gara basa da lada da albarkoki da gafara da ke ciki domin lokacin da ake so bayi su yawaita ibada su nawa'a ibadodi daban-daban shi ne muka ya da dace mu yi bayanin wasu daga nau'o'in ibada waɗanda suka tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani mai girma jiya mun zano guda goma sha biyar mun tsaya ta sha biyar shi ne muka ce yawaita istighfari shi kanshi yawaita istighfari kaga wata ibada ce da mutum a tsaye kana iya a zamna kana iya kana tafiya kana iya in a biro ma kake in ma'aikata kake in a kasuwa kake shi abu ne wanda mutum zai yawaita shi Allah yana cewa fa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara istighfari Allah ce ku yau ta istighfari sai Allah subhanahu wataala ya bude masa rahama kofofin ya bude muku kofofin sa na rahama sama ta sabkar da ruwa a samu albarka Allah ya baku ƴaƴa masu albarka ya baku abinci da yalwa da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya lazimci istighfari Allah subhanahu wataala zai sanya mishi mabudi ko kuma hanya mafita daga dukkan wata damuwa da wani kunci da ya shiga da sauransu saboda haka idan ka ji abubuwa ka buga ka buga sun yi to istighfari yana kawo sabon arziki ta inda baka tsammani ba amma da yawa mutum zai ce yayi yayi amma a'a mun yi bayani can tun farkon gaba ta farko ikhlasi duk abin da zaka yi sai in ka yi shi da zuciya daya kuma ka yi shi tsakaninka da mahaliccinka kuma ka yi da imani ka yarda cewa abin haka yake amma matukar mutum yana tare da ji yana bara yana karo wato abubuwan ba za su tafi daidai ba na mu tashi na sha shidda da cin ayyukan alheri ko ƙofofi na alheri almuhafazatu ala salawatul khams kulawa kiyaye sallolin farali guda biyar almuhafazatu ala salawatul khams kulawa mazanmu da mata musulmi mu kula da sallolin nan guda biyar na farali domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha min az-zunub ma lam tu'til kabira wa zalika dahar kullahu annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa mamin imra'in muslim babu wani mutum musulmi namiji ne ko mace inda ka karba sunanka musulmi musulma tahduruhu salatin maktuba da lokacin sallolin nan guda biyar na farali zai zo fa yuhsinu wudu'aha ma'ana mutum ya tashi ya je ya kyautata tsarki ya fito kuma ya kyautata arwalla domin wannan zaka same shi ma tun daga wajen tsarkin ma tukun ya zubar ya kwaba tsarkin ma bai iya ba shi kuma musulunci ya karanta da mu ba abin da musulunci bai karanta da mu ba hatta tsugunno akan abin daki musulunci ya karanta da mu saboda haka komi sai an koya yaya musulunci ya tsara wani tun daga wajen tsarkin ma tukun zai watsar da abu an yi abu da ba daidai ba ga ba shari'a ta ce ba to saboda haka mutum ya kyauta tsarki ya zo kuma ya kyauta ta arwalla arwalla ya yi ta ba irin arwallar guda ba wa khushu'aha sa'annan kuma ya kyauta ta tsoron Allah sallan nan ya yi ta da khushu'i da ƙana'a da ƙanƙan da kai ga Allah da tadarru'i ma'ana sallah ce sak ba mutum yana sallah yana tunanin kasuwa ba yana sallah yana tunanin aiki yana sallah yana tunanin motar shi daje kaza yana kana sallah kana tunanin wata duniya hankalin ya tafi wani guri kawai gangan shikin ce ka tsaya a'a sallar da dukkan gabaki ɗaya ka halar ko ka san kana ganawa da ubangijinka kamar malam ya hadari da kita al-musalli yunaji rabbahu fa alaihi an yata'ahaba li zalika ka sani ya kai bawa ya kai baiwa duk wanda ya tashi sallah to ganawa ce kake da mahalicinka ka zo gaban ubangiji rabbis samawati wal ard saboda haka mai sallah mai sujada yana sujada ne akan digadigan mahalicinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata wannan abu in ba ka gani shi yana ganin ka kana gana da ubangiji saboda kai kasance ka zo ganawa kin zo gana da ubangiji amma mi ganga jikin ne amma hankalin a wani guri inda Allah misali a ce gwamnan garinku ne ko mai minista ne ko shugaban kaza ne ka tsaya a gabansa kana hira amma hankalinka a wani guri yaya matsayin zai kasance to barna kuma a ce mahallicinka ubangiji amma ka tsaya gaban ubangiji amma tunanin ganga jikin ce a gaban amma tunanin yana wani guri kaga kai kan kasan ka daba a ƙasa Allah kare mu kenan saboda haka ƴan uwa sai mun kula sallar ba wai yin ta bane ba a'a kulawa da haƙoƙinta shi yasan ya duk inda kuka ga zaku ji Allah subhanahu wataala ce allazina yuqimuna as-sala wa yu'tuna zaka masu tsaye da sallah an tambaye sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa sanin tafsirin alqur'ani wanda manzon Allah ya masa shaida shi na Abdullah bin Abbas yace abinda ake nufi iqamus sala ma'ana bayar da sallah bi atammin ruku'i wa khushu'u wal khudu wa adab ma'ana mutun ya bayar da sallan nan cikar da tana da tattaro dukkan ladubban sallah da tsoron Allah da kaskantsar da kai ga Allah subhanahu ta'ala da tadarru'i da ba da dukkan haƙoƙin da ya dace ba wai sallah ce ba kana yin ta alaje mafu kawai kai dai damuwa ta ƙari ka zo ka sauke farali ka tafi a Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum sallah kotan kurciya sallah kuma tunani yana gwada a'a sallah wanda dukkan ka ga baki ɗaya yanzu ka ba inda zai samu nutsuwa illa a cikin ta akwai sahabin da aka yi masa sakiya a cikin sallah akwai sahabin da aka cire masa kibiya aka je ku bari sai yana sallah aka zo aka gama tiritatun aka yi komi aka ofere aka yanyanki aka hudda yana sallah saboda shi abin kunya ne a ce a gaban ubangijinsa ya yi wani ƙaraji ko ya yi wani abu na rashin rutsuwa to amma kaga mutum babu waɗannan abuwa kawai sai ga mutum ya zo sallar kaza da sauransu kuma mutum yana sal aljannar ubangiji alhali kuma ana wasa da ibadar ubangiji yan uwa duka waɗannan tunatarwa ne mu yi ƙoƙari mu gyara duk abin da Allah da manzo suka faɗa haka in ne in ka ga ba haka ba to kuskuren ko laifin daga gare ka ne saboda haka kyautata sallah yana daga cikin abubuwan da suke ƙara ma bawa daraja da kankara ka fara manzo Allah ce duk mutumin da yi sallar waɗannan farali guda biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i yayi su da cikakken kyakkyawan tsarki kyakkyawar arwalla kuma yazo gabatar da ita da nutsuwa da ladubba da kankan da kai ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ce illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha min az-zunubi wannan sallar sai ta kasance ma bawa kaffara da abin da ya daga abin da ya gabatar na daga zunubanka ma'ana duk kurakuran da kai wa Allah na saban Allah to wannan sallah za ta kasance kafara duk ta shafe maka waɗannan kurakurai malam to tal kabira matukar mutum bai aikata ba kaba'ir ma'ana manyan manyan zunubai to duk waɗannan kurara kananan Allah subhanahu wataala zai karankare haka Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum idan har kuka nisanci duka manya-manyan laifuka da muka faɗa hannu to Allah ce ƙananan za mu yi za mu kankare muku su ba sai kayan ma istighfari Allah zai yafe maka su wannan kuma ƙananan da ake rena manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron ma'ana kada ku walakantar da ƙananan laifukan nan mutum yana ganin su ba komi ba sai manzo Allah ya buga misali ya ce kamar al'umma ce za ta cika cikin bulaguro ta waga ce ta fatakai ya ce a sabga a daji ce to ana bukatar a dafa abinci ba icen da za a dafa abinci manzo Allah ce sai a ce wato kowa ya watsu mutane masu yawa ce sun kai dubu ce kowa ya shiga daji kawai ɗauko silin ice guda ɗaya kaga abu ne abu mai sauki ba wahala ice ɗaya ne ba wai kaji kan ba wai kaji kayo kan ice ba a'a ice ɗaya sili to a ce mutum dubu ne kowa ya ɗauko guda ya ajiye ajiye in kowa ya kawo ya ka gan shi ya zama tuli guda to haka ƙananan laifi ƙananan yau kana kurakure kana gani ba komi ne ba kina laifi kina ga ba komi ne ba to haka zaka tsara su kafin alkiyama sun zame maka masifa biya saboda haka manzo Allah ce mu nisanci waɗannan abubuwa to idan har mun nisanci manya manyan kaba'irai to Allah sai kankare mana ƙanana wa zalika dahar kullu manzala ce wannan kuma tsawon zamanin duka haka al'amarin yake matukar mutum ya yi ikilatsi ya gyara tsakaninsa da ubangiji na sha bakwai almuhafazatu ala salati fi waqtiha kulawa da sallah kiyaye da yin sallah a lokaci ba sai lokacin sallah ya fice ba da yawa sai mutum ya bari sai lokacin sallah ya fice dan uwa musulmi yar uwa mu dawo mu karanci wai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya wani lokuta ne ke yin sallah Allah subhanahu wataala da ya saukar masa ya farlanta masa sallah shi kuma ya isar a gare mu Allah ya turo masa jibril a kowane lokacin sallah saboda haka an yi kuma ba ɗaya ba biyu ba kowane lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani jibril ya zo mishi lokaci kaza in ya zo sai ce tashi ya muhammad ka yi sallah saboda haka zana nan nassi ya tabbatar mana da wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah aje wannan agogo da sauransu ba inda aka ce gashi kowa ya sallah karfe 1 ko karfe 1 da rabi ko karfe 2 babu kirgadan lokaci ne ita wannan agogo tana taimaka mana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakkaje ko ina dauki ma qawaidi gafina mu dawo fiqhu mu ta Imam Malik tun daga qawaidi ahadari ishmawi iziya risala jaga askari mudawwana ko ne sai kaji an maka bayanin sallah ba dan ta agogo ba a ce sallah karfe kaza ba minaz zawal idan azhar ne sai a ce maka daga lokacin zawal da lokacin zawal ya yi ya ne zawal shine bayan rana ta kai tsakiya idan ta gilma ta gitta ta ba da inuwa ɗani ɗaya shi na kici ba zillin zawal saboda haka wannan kai aiki da shi to ajiye cewa wacce sallar ‘yan kaza ce wacce sallar ‘yan kaza ne dawo ka bi na shari'a sai ku kutamta ga gani wani lokaci ne amma ka yi tsaye akan abu kawai kai sai kaza wannan ba shi ba musulunci ba ne ba ka bi karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka al'asar haka magarba duka jibril kowane lokaci ce zo ya karanta da manzo Allah magarba ba rana ta fada ba wai shuhu ba a kaskon rana yana fadawa ya ce tashi ya muhammad kai sallah haka kuma asuba ita kuma bayan alfijir ya keto ci tashi kai sallah to sai mu ɗauki waɗannan lokuta mu diba mu yi ga sunan mu wanda su ila yawmul qiyama ba sa gushewa irda iyasi ne da abu amma ka kafe kuɗe a guri ɗaya ka ce kai kai lokaci kaza ka saba wa Allah da manzo saboda haka lokacin canzawa yake kuma sai Allah subhanahu wataala ya karanta da manzo Allah yanayi wanda duk lokacin da ya canza shi kuma zai zo da kai amfani da wannan damar saboda haka kulawa da yin sallah a lokaci shaidan yanzu yau da yawa sai ga ya hana ka yin sallah a farkon lokaci musamman ma ka diba ko mai wannan mai aka ce mai ahadari ya ce wa daruri ya akwai lokaci na muktari akwai lokaci na laruri babu salatul awqat yana cikin ahadari ma lokacin muhtari da lokacin daruri sai mutum ya bar lokacin muhtari ya koma sai lokacin laruri ya yi sallah kuma yana tutiya washi shi ne yake akan daidai ga alhali kuma kabar tsari karantarwa ta tsari ta shari'a wannan kuma duk kun gani shedan ne duk inda ka bi siyabiyan da zai bata maka ibada ba dai sallah ba zaka fasa ba to bari kuma zai yi maka abin da ba zaka samu lada cikakke ba ko kuma ka rasa ma ladan ga baki daya wajibi ne yan uwa mu kula da yin sallah akan lokaci kuma musamman iyaye mata a cikin gida sai ka ji mace tana kai da kawa ba a biyan lokacin sallah amma ba za ta yi ba wata sai an hada ma a zahar la'asar magarba ai wadda ana neman duniya to a wannan halin idan ke tafi ba ya kamata mata a kula kuma babu wani lokacin sallah ce a wannan lokacin sallah maza ne na mata daban a'a lokacin sallah ɗaya ne da maza da mata ana yi a jidda abin da kike ki gabatar da sallah a cikin lokaci kuma ki sallah da nutsuwa kamar yadda aka saukarwa maza ga baki ɗaya sallar da lokutan da yin lokacin sallah duk ɗaya ne haka karatun sallah ga baki ɗaya duk ɗaya ne saboda haka inda ake bayyana ki bayyana inda ake sa take asata sai dai mace ana so ta yi sallah a cikin gidanta ko a ɗakinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ayi amal afdal qala as-salatu liwaqtiha an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki yafi ya rasulullah yace ba kamar yin sallah a cikin lokacinta saboda haka mu kula da yin sallah a lokaci barin lokacin sallah ya bice sai inda mutum ya ga dama ko kuma mutum yana da uzurkansa ya ajiye wasu ya gama larurorinsu da uzurkansa ya sallah wannan ba daidai ba ne ba idan akwai wata larura ko wani uzuri ka diba kuma koma musulunci ya ba mu dama ya karantar da mu sauki amma biya saboda jahilci an kagar barin shi sai a ga wancan illa ne kuma alhali sauki ne musulunci ya baka an baka daman lokacin in sallah kana da wani uzura kuna da uzurka ku hada sallah azhar la'asar magarba isha'i ku yi jam'in taqdim ko jam'in ta'khir amma da yawa saboda jahil sai ga mutum an aka yi wasu ga ga kamar an zo maka da wani sabon abu saboda ba karatu maimakon ga jirkin ta'in wannan jirkin ta da kai kai kai ne kake cikin hadari inda zaka mutu a wannan hali to ka tafi ana bin ka bashi sallah amma inda zaka bi sauki na hada sallah a lokaci guda ka kai sallah a lokaci kuma ka samu sauki kuma ka samu ladan sunnan to amma duk shedan sai ya shiga yayi kaza kaza kawai saboda tsabar wani adawanci ko tsabar a'a kawai kaza kake gaskiya saboda haka in uwa mu ji tsoron Allah mu hudda son zuciya mu tsaya akan abin da yake shari'a mu gyara na 18 al-muhafazatu ala salati al-fajr wal 'asr yana da cikin ayyuka alheri kulawa da yin sallar safiya sallar asuba sallar alfijir da sallar la'asar don da yawa mutane suna wasanni da su waɗannan salloli guda biyu sallar asuba da yawa sai ga mutum ya kwanta a yi abu dare a cika dare ana wasu ayyuka na banza ko hira banza ko wani aiki na banza ana ta yi sai can tale tale dare kuma a kwanta kuma asuba a gagara fitowa ko kuma mutum ya yi kwana ma yana yin muƙaddara ma nafila ce kai ta yi kiyamun laili in ka rasa sallah asuba ka yi asara domin asubar ita ce farali a kan wannan nafilar to barantana ina wanda kuma zan zauna ana hirar banza dare ya yi can kuma shi a kwanta asuba a gagara fitowa ko kuma da yawa mutum zai ga ya fito a sallah ya bar 'ya'yan shi a gida wannan irin hallaka ce an ce ka so kanka abin da kake so ka so dan uwanka abin da kake so kanka Allah subhanahu wataala ce kuma yayi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare ƴaƴanku da iyalanku daga wuta kai ka fito a sallar asuba kuma ka bar ƴaƴanka kenan kai baka san ƴaƴan naka su baka san kare ƴaƴanka daga wutar Allah wani irin tunani ne wannan saboda muhimmancin abin kai ka fito kuma ka bar ƴaƴanka a ciki kaga halaka ce ai uwa diya muna irin waɗannan kurakurai na farko ko ba komi ka karantar da yaran ka tarbiyyar da shi ne tarbiyya wanda gobe zai shakkun abin ba abin ba zai ba shi nauyi ba na biyu bayan in bai balaga ba ma kuma wannan ladan alherin ka ne kamashinka ne bonus ka ne mana kana ƙara ma kanka lada saboda ka koya ma ɗanka sallah ka koya mishi sadaka ka koya mishi zumunci ka koya duk aikin da ya na alheri to saboda haka ana ƙara maka na uku kuma ka ga lokacin shi na balaga idan ya zo sak ya saba da azumi ya saba da waɗannan huta da zuba da yawa yau matasa da rashin karantar da su sai ka samu arne kirista zai tafi lahadin cocinsa sai ya ja 'ya'yan shi ɗan abin da suke bayar da na coci a baka kai ma shi ka jefa amma musulmai ga mana muke sakaki da waɗannan abubuwa bayan kuma mu fiye dacewa mu musulunci ya karanta sahabbai ruwaya ingantacciya suna karanta suka ce kanu musabbumin auladana muna koyawa ƴaƴan mu azumi musa su azumi mu kuma yau yaro ya ce zai azumi sai ya ce a aji wannan wata irin tubka da warwara ce sahabbai suka ce nusawwim muna koya ma ƴaƴan mu azumi idan yunwa ta kama su suna kuka sai mu shagaltar da su da kayan wasa har lokaci ya kama har lokaci ya yi a sa shi wannan a lallashe shi wannan a ɓaro da shi wannan da sauransu mu kuma yaran za su ce ma suna so a ce aka tashi kaka ji kaka yi a aka na wannan ta wata da warwara ce ba alherin ka ba alherin da yake ci to saboda haka yan uwa da yawa sai ka ji mutum ko da dare tashi ce ai kiyamun laili na je kuma ka yi je kiyamun laili amma ka gagara tashi ka ta gagara zuwa sallar asuba ka ka busa domin sallar asuba ita ce farali ita ce wajibi a kanka sai Allah ya tambaye ka wannan wani abu ne na falala na lada to in wancan faralin bai zo ba kaga wannan wannan nafila ba za ta yi amfani ba kamar mutum ne kana bin mutum bashi zai ce to Allah shiga hata mala ya ce to ya ce ga wannan ya ce wannan miyo ya ce wannan kyauta ce sadaka ce na baka ce ina bashi na ce a bari ke dai bashin bari to da wanda ya bashin mana abinda kuma ba za a yafe maka sai an tambaye ka gobe kiyama saboda haka ƴan uwa kada ka je ka mutum ya ce ya yi aikin farali kuma ya gagara tashin asuba mutum ya baro gida ya tashi da asuba ya baro 'ya'yan shi matasa samari a cikin ɗaki haka lokacin sallar la'asar shi ma lokuta ne da mutane suke sakaki a kai shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal baradaini da halal janna duk wanda ya sallaci wanda sallata waɗannan salloli guda biyu albardaini ma'ana sanyaya lokacin da rana ta yi sanyi kaga lokacin sallar la'asar sai kuma lokacin asuba ta duk wanda ya kula ya kiyaye yin waɗannan salloli a lokaci kuma a cikin jan'i da halal janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai shiga aljanna saboda haka mu kula sallar yin sallar asuba a jan'i yin sallar la'asar a jan'i kuma mu karanta da ƴaƴanmu akai na 19 al-muhafazatu ala salatul juma'a kulawa kiyaye yin sallar juma'a da ita ma biya ana wasan sakaki a kanta annab sallallahu alaihi wasallam yana ce as-salawatul khams wal juma'atu ila al juma'a wa ramadanu ila ramadan mukaffarati ma bainahum idza ijtanibatil kaba'ir manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams kun ga sallolin nan guda biyar idan mutum ya kula da su yana yin su a lokaci baya bari lokaci sai ya fice lokaci ya shiga tun farko na muktari amma mutum ya bari sai laruri ya fice sallar azhar ana yin ta da ta kai zawal amma ba zai bai ta ba sai ya kai ta tantale talin rana ta yi wakan saboda al'ada ce shi haka ya tashi ya gani inda a dai komi al'ada ne addini musulunci al'ada ne da ya lalace a'a shari'a ce wanda duk inda ka ji wannan tsarin doka in ka gabas in duniya kai yamman duniya kai arewan duniya haka tsarin yake ka bi tsarin Allah ka bi shari'a sai ka huta ka aje duk wane ne wane ne na gada iyaye da kakanni haka muka tashi wa da sarsu addini musulunci ba ruwan shi da wannan qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam addini in dai addini kake so Allah ya karba to shine Allah ya ce manzon Allah ya ce ya maka dadi bai maka dadi ba ka bi wannan fadar Allah da manzo shikenan ka huta ci san alais saboda haka wal juma'atu ila al juma'a kaga yin juma'a zuwa wata juma'a mutun ya kiyaye ya kula wa ramadan ila ramadan haka mutum ya kiyaye kulawa yin ramadan zuwa wani ramadan mukaffiratu ma bainahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk kafara ce abin da yake tsakani daga waccan zuwa wancan to kafara daga wannan sallah ta farali zuwa wannan sallah ta farali yin su a lokaci yin su a daidai yin su a tsarin karantarwar Allah da manzo haka sallar juma'a yin ta daga wannan juma'a zuwa wannan juma'a haka ramadan daga wannan ramadan zuwa matukar an kiyaye an kula a ka'ida yadda Allah da manzo suka ce to wai zai kasance tsakanin kafara ne idan shi tuni batil kaba'ir matukar an kula an kiyaye mutum ya kare dokokin Allah ya nisanci kaba'irai duk sabon Allah da Allah subhanahu wataala ce laifi ne ƙarya zina sata waye da sauransu matukar mutum ya kula ya kiyaye waɗannan abubuwa to Allah subhanahu wataala zai kankare masa zai waɗancan abubuwa za su zama kafara a gare shi na ishirin taharri sa'atul ijabati yawmul juma'a yana da cikin ayyukan alheri kofofi na alheri musamman ma kuma a cikin watan ramadan wannan duk ayyukan alheri da ramadan da ba watan ramadan ba duk ibadodi ne lokuta ne masu alheri to musamman a cikin watan ramadan mutum ya ce ya kula ya yi wannan kada kula kana bin taka tsantsan kiki daki ka yi wannan ka yi wannan shine kulawa da wani lokaci kirdadin wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar juma'a lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a bayi idan kai da duk juma'ar duniya akwai wani lokaci wata sa'a wannan sa'ar idan mutum yayi dace yana bautawa Allah duk abin da ka roƙa Allah Allah subhanahu wataala zai biya maka ko ta juma'ar duniya annab sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda ya tabbata hadisi yace fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'dahu iyyahu manzo Allah ce a ranar juma'a akwai wata sa'a wani dan lokaci la yuwafiquha 'abdun muslim ma'ana bawa muslimi bai yi dace da wannan lokaci ba wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye na salla ne ko kuma yana wani azkar ne ko yana wata ibada ne ko yana karatun alqur'ani ne yas'alullaha shay'an roƙi Allah a cikin wannan sa'a a wannan lokaci illa a'tahu iyyahu face sai Allah subhanahu wataala ya ba bawa duk abin da yake bukata a wannan lokaci wannan wata sa'a ce wani lokaci ne Allah ke ɓance a duk juma'ar duniya duk lokacin da bawa ya yi dace ya yi muwafaka yana wata ibada na roƙon Allah duk abin da kurki Allah sai Allah ya biya maka bukata to kare ga ramadan ga juma'ar ga shuma ka yi dace a galabiya malamai suna cewa wannan shine ba wata sa'a lokacin bayan la'asar zuwa faɗawar rana da yawa shi yasa zaga magabata idan juma'a ta zo bayan la'asar nan da zaka same su tsun kafu in a gida ne ma zaka ya sami gefe guda a ɗaki ne ko a wani gefe guda in a masallaci ne ya goma gefe guda yana ta ibada in karatun alkur'ani ne in waye da sauransu kai ko a biro ne ma a lokacin wannan sai ka samu inda ya bada abubuwa sai yana ko a kasuwa ne sai ka samu lokaci kana askar kana wata ibada duk mutumin da ya dace da abin da ka roƙa sai Allah ya biya maka bukata to mun zo na 20 sai mu kwana anan insha Allah yan wa ka takura da fata mun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abdan kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah gobe sai a tashi a nan 21